cikakke akan me ake nufi da ribadi da kuma yadda ake yin sa wanda muka ce shine jiran kan kan iyaka jiran kan iyaka wanda yake tsakanin garin musulmi da waɗanda ba musulmi ba ko kuma dako na kan iyakar tawaga guda biyu lokacin da ake yaki to wannan shine ribadi to wanda ya zauna yake jiran kan iyaka tsakanin ƙasar musulmi da kafirai ko kuma kan iyaka tsakanin tawagar musulmi da waɗanda ba musulmi ba lokacin da ake yaƙi wannan abin da zai aikin da zai nayi ne guda to shi ya fi masa alkhairi sama da yini guda dubu wanda ba ribaɗi yake yi a cikinsu ba wasu ayyukan ɗa'a yake yi na daban yini dubu wanda ba wannan aiki na ribaɗi yake a cikinsu ba yana wasu ayyukan ɗa'a ne na daban to wannan aiki da na yini ɗaya fi masa wancan yini guda dubu da ba wancan aiki na ribaɗi a cikin shi ba wannan hadisi a imam turmizi ya fitar da shi yace kuma hadisi ne da yake sahihi malamai suka ce wannan hadisin da muka karanta yanzu akwai hadisin da ya gabata satin da ya wuce mun gabatar da shi hadisin salman wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa a cikinsa cewa ribat yawmin wa lailatin khairun min siyami shahri wa qiyamihi shi kuma abin da yace mutum yayi ribadin yini ɗaya saboda Allah ya fi masa alkhairi sama da sama da tsayiwar wata guda ko kuma ya azumin wata guda to sai malamai suka ce ta ya za'i mu haɗa wannan hadisin da wancan wancan ya ambaci dare guda dubu ko kuma yini guda dubu wannan kuma ya ambaci wata guda kawai sai malamai suka ce za a haɗa hadisin ne ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko shine ziyadatu thawab ne ma'ana daɗi aka samu da ɗoriyar lada a kan wancan ruwaya ta farko ta ce idan mutum ya yi ribaɗi za a bashi ko kuma ribaɗar yini ɗaya ya fi alkhairi sama da ibadar wata guda wani hadisin sai kuma ya zo ce ya fi alkhairi sama da ibadar a yini dubu to malamai suka ce daɗi aka samu a farko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ambaci wata guda daga baya kuma Allah maɗaukan sarki so ya ƙara ladan saboda haka abin ya wuce wata guda kuma ya tafi yini guda dubu wasu malamai suka ce kuma yadda zamu bi mu haɗa hadisin shine masu aikin ake kallo wani aikinsa yanayin ikhlasinsa a cikin aikin da kuma yin abin dan Allah shine zai bashi falalar da zai samu a ladan yini dubu wanda kuma bai kai shi ikhlasi ba sai ya samu ladan yini nawa ladan wata guda saboda haka aka kalli masu aikin kenan wancan kuma idan aka kalli yawaita ladan da Allah madaukakin sarki yayi to kowanne dai daga cikin sayan uwa idan muka kalla za ku ga abu ne da Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka daraja mai wannan aiki na ribaɗi saboda a ce yini ɗaya kawai za ka yi kana jiran iyaka amma za a baka lada ko kuma ya fi maka alkhairi sama da kai ibadar a wata guda ko kuma yini dubu wannan ba karamin al'amari ba ne kamar yadda mun gabatar da hadisai da dama a baya da suke bayani game da fallar wannan aiki mai albarka hadisi na gaba wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce tabammana Allah liman kharaja fi sabilihi Allah ya lamunce wa duk wanda ya fita a fi sabilihi don yaɗa kalmarsa don jihadi saboda shi wata ruwayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ta kaffala Allah da ta kaffala da ta bammana duk ma'anar su daya shine lamun cewa amincewa Allah subhanahu wata'ala ya amincewa ya lamun cewa wanda duk ya fita dan yaɗa kalmarsa ya fita dan jihadi saboda ɗaukaka addininsa la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce babu abin da ya fitar da shi daga gidansa ko daga garinsu sai dan jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki wa imanun bi da kuma imani da ni wa tasdiqun bi rusuli da kuma gasgata manzannina fa huwa daminu sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace wannan mayaki da ya fita daminun yana mai abin lamun cewa an udkhilahu aljannata ko dai in sanya shi a cikin aljanna aw arji'ahu na na na yi tsallake alayya to ni na babu alayya ma babu alayya a nawa to amma dai duk zai ɗauka fa huwa daminun an udkhilahu zai ɗauka in ka ce kuma alayya to wannan kaga alƙawari ne na musamman Allah ya ɗauka wa kansa dan ka ce alayya kaza to abu kaza ya wajaba a gare ni kenan saboda ka duk babu cin karo a cikin su insha Allah ta'ala fa huwa daminun ala an udkhilahu aljannata Allah madaukakin sarki ya ce to yana yana a matsayin abin lamun cewa a gare ni na shigar da shi aljanna aw arji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu ko kuma ya komar da shi gida a gidansa da ya fita daga cikinsa bima nala min ajirin da abin da ya samu na lada au ganimacin ko kuma ganima wannan gabar annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya ce allah maɗaukakin sarki ne ke faɗa cewa dukkanin wanda ya fita daga gidansa ko daga garinsu ya hau abin hawansa ya ɗauki kansakalinsa kayan yaƙi ya fita don jihadi saboda ya kala babu abin da ya fita daga gidansu ko daga garinsu sai tafiya jihadi manufar jihadi ce kadai a cikin zuciyarsa bai fita da manufar samun duniya ba aka ce samun duniya kamar ya ji labari garin da za a je yaki akwai ganima za a iya samun dukiya mai yawa saboda haka sai ya fita don wannan manufar bai fita don wannan ba bai fita don intikami ba ko ɗaukar fansa akwai wani nasa da 'yan wancan garin suka kashe masa ko akwai wani abu na musamman da yake jin haushi a garin wanda ya samu labarin za a je jihadi garin ko kasar ya ce to bari na je don na ɗau fansar abin da suka yi min a baya ko in fanshi abin da suka yi min a baya to bai fita don wannan ba duk wata manufa ta duniya ba ita ta zabarar da shi ta fitar da shi daga garinsa ba abu ɗaya fitar da shi daga garinsa shine me ya fita ne don ɗaukar kalmar Allah li takuna kalimatullah hiya al-ulya dan ya kasance kalmar Allah madaukakin sarki ita ce a ɗage a sama to sai Allah madaukakin sarki ya ce yana da abubuwa guda biyu da zan bashi na farko fa huwa daminun an udkhilahu aljannata yana nan a matsayin abin lamun cewa a gare ni ko dai in shigar da shi aljanna me yasa za a shigar da shi aljanna idan aka kashe shi kenan ko idan ya shahada idan aka kashe mutum a filin yaƙi ya shahada kenan to wannan kai tsaye kamar yadda bayanai sun gabata da dama darasan baya shine automatic ticket take da shi ne aljanna da zarar an kashe shi to insha Allah ta'ala wannan babu haufi dan aljanna ne ko kuma abu na biyu aw arji'ahu ila manzilihi alladhi kharaja minhu ko kuma na dawo da shi zuwa ga gidan da ya fita daga cikin shi ko garinsa da ya fita daga cikin shi bima nala min ajrin da abin da ya samu na lada aw ghanimatin ko ganima abin da ake nufi ko Allah madaukakin sarki ya ba shi shahada sakamakon shahada shine aljanna ko kuma a yakin sun samu nasara sai ya dawo gida amma ba tare da sun samu ganima ba sai lada da ya samu mai yawa ko kuma ga ganima ga lada shi sa wasu ruwayoyin hadisin kamar yadda ruwaya Abu Dawud da Imam Muslim suka zo a wannan audin sai aka mai da ita wal aqafi ce ma'ana bi ma nala min ajrin wa ganimati ina fata an fahimta da abin da ya samu na ganima da kuma lada na lada da ganima sai kasance ma'anar hadisin shine yaƙi akan je shi wani lokacin a samu ganima wani lokacin kuma akan samu nasara ko da babu ganima to idan an samu nasara babu ganima mayaƙa suka dawo to wannan sun samu me ladan Allah subhanahu wataala duk ladan da Allah madaukakin sarki ke ba mai jihadi kamar yadda zamu zo mu ji su a gaba nan kadan gaba kadan insha Allah ta'ala duk za a bashi haka nan kuma za ta iya ce an samu abin nan lada kuma ga ganima a tare ga ganima ga lada kaga bi kenan shi sa Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin sura tauba cewa qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn babu abin da kafirai suke mana dakonsa suke jiran mu ya same mu sai ɗaya daga cikin kyawawa guda biyu su kullum abin da suke dako ya samu musulmi shine abu mara kyau abu mara kyau ya afka musu to shine Allah madaukakin sarki yake musu raddi cewa ka gaya musu cewa babu abin da kuke jira ya same mu sai ɗaya daga cikin abubuwa kyawawa guda biyu me kyawawa guda biyu shine ko dai a kashe mu a wajen yakin mun samu shahada ko kuma mu dawo mun samu nasara a wajen jihadi mu samu ganima ga kuma lada to shine abin da wannan hadisin yake fassara mana waccan ayar Allah madaukakin sarki zai ba su lada ya kuma ba su ganima wani lokaci kuma lada kawai za a samu babu ganima sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wallabi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa shine Allah madaukakin sarki ma min kalmin yuklamu fi sabilillahi in aka ce alkalmu bi fathil kafi wa iskanil lam alkalmu shine rauni aljarhu kenan ciwo kamar a jiwa mutum ciwo ciwon da za a jiwa mutum jini ya fita daga cikinsa kamar ka ce rauni da hausa shine alkalmu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce babu wani ciwo da za a jiwa mai jihadi a wajen jihadi saboda yaɗa kalmar Allah maɗaukakin sarki illa ja a yawmul qiyamati face sai wannan mai jihadin ya zo ranar tashin alkiyama ka hay'atihi yawma kulima kamar yadda ciwon yake yanayinsa ranar da aka ji shi sanda aka ji shi haka zai zo me wannan yake nufi idan mutum ya rasu ko kuma aka sari mutum ya rasu daga lokacin da aka sare shi zuwa tashin kiyama ai za mu sawara a ranmu cewa an sa shi a kabari ƙasa ta ci naman samayar diddige babu shi ma gaba ɗaya to amma idan Allah madaukakin sarki ya tashi kiyama sa lokacin da kowa yake fitowa daga cikin kabarbaransa kowa yake fitowa don tafiya a wajen hisabi a lokacin mai jihadi zai tashi daga kabarinsa gurin da aka yi masa rauni kamar yanzu aka sa takobi aka sare shi kamar yanzu ne aka ji raunin jini yana ta zuba daga wajen jini yana tsattuwa daga wajen haka zai tashi ranar tashin alkiyama shine ka hayatihi yawma kulima kamar yadda yake ranar da aka ji masa raunin annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace launuhu launi dami kalar jinin a lokacin idan ya tashi ranar tashin alkiyama kalar jini ne kamar yadda ka saba ganin jini ne yau da kullun ja yana ta zuba daga jikinsa idan aka ne ga sara a kansa yana fitar da jini idan a ciki ne ga suka a cikinsa yana fitar da jini idan harbin bindiga ne shi ma ga harbin nan da bullet din a jiki jini yana ta fita daga jikinsa haka za a tashi ranar tashin alkiyama shi sa masu jihadi ko da a filin tashin alkiyama da an tashi za ka gane su so daga alamun saran takobi nan ko harbin bindiga ko sukan mashi a jikinsu jini na ta tsartuwa na ta zuba daga jikin shi saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce launinsa launin jini ne amma wa rihuhu rihu miskin ƙanshin wata bayyana da ne turaren almiski saboda karrama su da Allah maɗaukakin sarki zai kana ganin su a matsayin jini na zuba amma kuma duk filin tashin alƙiyama zai kaure da ƙanshin jinin su saboda mai ƙanshin almiski jinin nasu yake ba jini ne da aka saba gani yau da kullum ba Allah maɗaukakin sarki ya tashe su ne dan dai a gane su suwa shi sa a ka'ida duk mai jihadin da ya mutu a filin jihadi ba a masa wanka duk mutumin da ya mutu a filin jihadi ana yaƙi in dai mutum shahidi ne ana mai wanka shi yasa za ku ga akwai bambanci tsakanin shahidin da ya mutu a filin yaƙi da shahidin da ya mutu ba a filin yaƙi ba akwai wasu mutane da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wasafa sai ce su ma sun yi shahada idan suka mutu a wani yanayi daga cikin yanayin mutuwa da ake yi to amma shahada su a shahada ce duna shahadati haka malamai suke ce mata shahada ce amma bata kai waccan babbar shahadar ba yanzu misali mutumin da ya mutu da ciwon ciki annabi ya lissafa shi a matsayin yayi mai shahada mutumin da ya mutu a ruwa shi ma yayi me yayi shahada mutumin da gini ya faɗo masa ya mutu yayi me yayi shahada matar da ta mutu a wajen haihuwa ita ma ta yi me ta yi shahada da sauran mutane da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lissafo to amma su idan sun mutu za a ce ba za a yi musu wanka ba za a yi musu wanka za a yi musu wanka saboda shahada su ba irin wacce bace amma dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kira ta a matsayin shahada to amma duk mutumin da ya mutu a filin daga ana kafsawa aka harbo bindiga ta same shi ko aka sare shi da takobi ya mutu to ba za fa a yi masa wanka ba sai dai kawai a mai sallah yadda yake dinnan a haka haka za a idan a cikin ƙura yake an yi buɗuɗu da shi ƙura ta yi buɗuɗu da shi haka ake so a sa shi a cikin kabar ranar tashin kyama aka je tashi wannan buɗuɗin ya yi ƙura ya yi kututu haka zai tashi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan tashin da zai aka daraja ce kima ce falala ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi sa za su tashi ranar tashin alkiyama za ku ga jini na ta zuba daga jikinsu jini na ta tsattuwa daga jikinsu kalar jinin kalar jini ne kamar yadda ka saba ganin jini jini na fita daga jikinsu amma kuma kanshin almiski yake ina fata an fahimta wani zai ce ai jinin su ba zai kare ba kuma su kara mutuwa banda mutuwa farko akwai wata ne ai mun in karga ka wannan mutu kai wannan mutuwa shikenan ka gama mutuwa kuma ko akwai wanda yake mutuwa biyu ba wanda yake mutuwa biyu saboda haka wancan Allah madaukakin sarki yayi da nuna dan ya nuna wa mutanen tashin alkiyama waɗannan mutane ne na musamman wasu mutane ne masu matsayi na musamman a wajensa to sai a ba su wannan matsayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ƙara cewa wallabi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake hannunsa laula an ashqa ala almuslimina da ba dan kada na matsawa na takura al'ummar musulmi ba al'ummar musulmin da annabi yake nufi a nan wajen su ne al'ajizina anil khuruj lil jihadi waɗanda suke ba sa iya fita jihadi suna da matsalar da tana su fita jihadi kamar mataye mataye jihadi ba wajibi bane a kansu ƙananan yara jihadi ba wajibi bane a kansu masu uzurrarka na musamman wanda mun ambaci wasu da yawa daga cikinsu a farkon darasin kitabul jihad din mun ambace su to duk waɗannan kun ga jihadi ba dole ne a kansu ba to su suna zaune a gida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ba dan kada su ji babu daɗi ba ya kasance sun matsu saboda wata bukata da za su iya zuwa da ita wanda wani lokacin bukatunsu annabin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai zai iya biya musu ita shi kadai zai iya warware musu ita yace ma qa'attu khilafa sariyatin da ban ƙara zama wata sariya ta tafi ta banna a gida ba in zauna a gida in tura tawaga in ce su tafi yaƙi yace da ba zan ƙara yin wannan ba abin da ake nufi da sariya shine alqit'atu min aljaysh alqit'atu min aljaysh wani yanki daga cikin sojoji babbar runduna ta sojojin ƙasa to sai a waro wasu mutane wanda ba su wuce 400 ba ana cewa sariya sariya ne idan ba su wuce 400 ba idan sun wuce 400 kuma sun zama aljeish saboda haka idan ba su wuce 400 ba sai a kira su as-sariya jami'in su ana ce musu saraya to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da ba dan wancan uzurin da na faɗa a baya ba da ba zan ƙara bari wata sariya ta fita daga garin madina ba na cikinta ba taghzu fi sabilillahi abadan su fita dan yaƙi dan yaƙi dan ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki har abada ba zan ƙara bari su fita su banna a gida ba yace la ajidu walakin la ajidu sa'atan fa ahmiluhum yace sai dai ba ni da yalwar da zan ba su abin hawa kowa ya hawa mu tafi tare in ce kowa ya zo mu tafi tare wanda za a bari a gidan su ma kowa ya fito ɗauke shi in ba shi abin hawa a hau yakin mu tafi tare in ya so su je tsaya daga gefe mu je mu yakin ya ce bayan da halin da zan wannan bayan da abin hawan da za a ce duk mutanen madina kowa ya fito a bashi abin hawa ya tafi babu wannan halin wala ya jiduna sa'atan su ma kuma ba su da halin da za a ce kowa yana da abin hawan da zai ɗauki kansa idan zan ce zan fita ya bi ni abin guda biyu ne shi annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi ba shi da yanayin da zai iya ɗaukar sa gaba ɗaya a tafi na biyu kuma su kansu a kan kansu ba su da yanayin da za su iya ɗaukar nauyin kansu da kansu su fita to kun ga dole sai dai a yi abu ɗaya kenan ko dai a tafi a bar su ko kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokacin ya haƙura to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ba da sarransa ba yake haƙura sai zauna a garin madina saboda wancan zai zo da wata buƙatarsa wancan zai samu wani abin zai same shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai tsaya a kansa ya je warware waɗannan abubuwan ya ce to wannan kawai shi yasa wani lokaci nakan tura runduna ta tafi yaƙi ni kuma in zauna a gida ba sai na fita ba saboda wannan dalili annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa shuqqu alaihim ay yatakhallafu anni kuma abin zai zamto akwai tsanani a gare su na fita na basu su su kadai a garin babu wanda zai kula da su babu wanda zai mutu al'amarin su babu wanda zai kula da bukatun su wallazi nafsu muhammadin biyadi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kara rantsuwa yace na rantse da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa lawdittu an aghzu fi sabilillahi ya ce zan so ko na so a ce na yi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala fa'uktala a kashe ni a wannan yaƙin sun ma'agzu sannan Allah ya ƙara dawo min da raina an ƙara shiga filin yaƙin nan fa'uktala a ƙara kashe ni sun ma'agzu sannan na ƙara fita na je ne wannan yaƙin fa'uktala a ƙara kashe ni a wannan yaƙin hasa uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa babu wani waje da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi taba cewa na so a kashe ni in dawo in je in ƙara yin wannan aikin a ƙara kashe ni a cikin wannan aikin a ƙara raya ni ƙara kuma har sau uku sai jihadi saboda yaɗa kalmar Allah subhanahu wataala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace na so a ce in shiga cikin filin jihadi a kashe ni Allah madaukakin sarki ya raya ni ya dawo min da raina in ƙara komawa filin jihadin da a ƙara kashe ni kowa ya san yadda rai yake daɗi a zuciyar mai shi bahaushe ya ce wai duk wanda rai yawa daɗi ba kamar mai shi ba to haka ne kowa za ka ga yana kafa kafa da abin da zai taɓa ransa amma idan mutum ya je lahira ya ga abin da Allah ya tanadan masa na falala da rahama da jin daɗi da yalwatawa a cikin aljanna zai rinka buri cewa ya ubangiji ka dawo da ni duniya ne jihadi a ƙara kashe dan ƙara samu wannan rahamar haka hadisi ya tabbata baban jabir dan abdullahi abdullahi al-ansari lokacin da aka kashe shi a yakin uhudu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi je samu ɗansa jabir ɗan abdullahi ya yi tagumi ya haɗa kai da gwiwa yana ta kai rabuwa da mahaifinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi je dafa kansa ya ce me yake faruwa jabir sai ya rasulullah ba ina bakin ciki game da rabuwar mahaifina ba idan na san mahaifina ya yi shahada amma abin da yake damuna saboda mahaifina ya mutu ya banni da 'yan mata kanne wajen su su takwas wajen su su tara a wata wurare wajen su su bakwai sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce kai bushara babu wanda Allah madaukakin sarki ya taba magana gaba da gaba da shi sai babanka haka Allah madaukakin sarki ya magana da shi gaba da gaba yace bukaci abin da kake so baban Jabiru yace wani zai dauka zai ce a kai ni aljanna a kai ni kaza a'a sai ce abin da nake so ya rab shine a dawo min da raina a raya ni na koma duniya na ƙara shiga filin jihadi a ƙara kashe ni in ƙara dawowa ka ƙara raya ni ya ubangiji in ƙara shiga in koma filin duniya in shiga filin jihadi a ƙara kashe ni a taimaka haka ya ubangiji saboda lima ya min min karamat saboda abin da ya gani na karramawa da aka yi masa a wajen Allah subhanahu wataala to kun ga abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a kansa gaba ɗaya cewa ya so a ce shi da kansa ya shiga filin jihadi a kashe shi a dawo masa daren sai ƙara komawa a kashe shi har sau uku babu wani aiki da kyau da wannan falalan ba jihadi ba yan uwa shi sa jihadi shine mafi girman aiki gaba daya annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya kirawo shi zirwatu salamil islam can kololuwar can karshen addinin musulunci kenan an babu shi addinin musulunci mutuwa yake yi addinin musulunci za ga kowa zai rena shi ya takale shi ya masa duk abin da ya ga dama yanzu duk waɗannan abubuwan da arnan yamma suke mana idan da a ce akwai ana jihadi musulmi suna da ruhin jihadi a ba su isa ba ba su isa ba wani arni ya fito ya daga hannu ya ce zagi addinin musulunci ya zagi musulmi ya ce musulmi ba su da manufa duk inda musulmi suke tashin hankali ake kaza ya ce kuma katun din da aka yi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yanzu suka fara duk wannan mai ja wannan wallahi raunin musulmi ne musulmi sun mutu rauni ne gaba daya san duniya ya mana yawa gaba daya kowa baya kowa baya san mutuwa kowa baya san mutuwa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya kusata saura kiris al'ummomin duniya su yi ca a kanku kamar yadda kuka san maciya abinci suke yin ca a kan kwano idan an ajiye shi idan an kawo abinci an ajiye shi abincin da mutane da yawa ne ya kake gani ake masa idan an zagaye shi ana saurara masa ba kowa kai hannu yake ta ko ina ba kankace mai sai dai mai sai dai kwano ba haka ake abinci ba to wallahi haka annabi ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kusata al'ummomin duniya su al'umman musulmi sai sabai abin ya fasu mamaki suka ce ya rasulullah ba mu da yawa ne a lokacin za a yi mana wannan cin kashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce bal antum kafirun kuna da yawa lakinnakum gufa ka gufa ka gufa ifayr sai kuna da yawa sai dai kun fane ku kamar kamar kun fa kogi idan ruwa ya ambaliya ya koro ruwa za ga me kumfa da yawa akan ruwan amma kuma da ya kada sai ka me sai ka neme ta karasa kumfa tana da nauyin da za ta hana ruwa tafiya ko wani abu hata wani tasiri haka haka mutane suke sabai suka ce ya rasulullah me ja mana wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana wasu cututtuka guda biyu manya manya wanda su suke damun mu yanzu hubbud duniya wa karahiyatul maut hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya da kuma kin mutuwa san duniya da kin mutuwa sabai ba sa san duniya kuma suna san mutuwa haka suka rayu shi sa suka samu izza da boya da boya kowa yake shakka su kowa yake tsoron su kowa shakka su yake kowa tsoron su manya manyan daulolin duniya masu ji da ci gaba da sadara a lokacin suna shakkar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa saboda yadda su suke son duniya su rayu a cikinta haka sabai su kuma suke son shahada yadda mutum yake gudun mutuwa su kuma haka suke gudu su je su samu mutuwa su rungume ta su mutu don su samu shahada to yanzu yan uwa ba kwa gani abin da ake addinin musulunci yana da alaka da wancan abin kuwa ba kwa gani kowanne mara mutuncin sai ya fito ya taba addinin musulunci ya zagi musulunci duk wani cin kashi za ga musulmi ake yi wa su waɗannan arna za ga za su shiga inda suke so su kashe wanda suka ga dama a ko'ina ko'ina sun shiga iraq sun shiga palestine sun shiga duk wasu ƙasashen musulmi da kusa ne sun shiga sun musu fata-fata sun karkashe mutane a ko'ina ko'ina sun haɗa rigima siriya ba zaman lafiya ina ne ba zaman lafiya yaman ba ko'ina ba zaman lafiya kuma duk su ne amma musulmi ɗaya da ya fito abu sai a ce musulunci ne ɗan ta'adda ne ɗan ta'adda ne har yanzu a samu wannan wannan kare daga cikin karnuka kare daga cikin karnuka shugaban ƙasar faransa ya fito ya ce da musulmi wa musulmi ba su da amfani duk inda suke ba zaman lafiya a tattare da su har yana cewa zanen katun da ake na ɓatanci ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yanzu suka fara haka ya ce ba yanzu suka fara yana goyon baya sai sun saboda Allah idan muna da ƙarfin da musulunci yake da shi a wancan lokacin isa ai mana haka ba wanda ya isa ba wanda ya isa amma faka duba a cikin kasashen musulmi gaba ɗaya ƙasa ɗaya na ji shugabanta ya fito magana officially shine shugaban ƙasar turkiya officially shine ya fito magana ya caccake su sosai da sosai ya caccake sosai da sosai wallahi ko duk da dai turkiya ƙasa ce da ita ma za ga ta faɗa abinda ta faɗa amma sana yana ƙoƙari wannan shugaban ƙwarai da gaske wajen ya ga kare kimar addinin musulunci yana kokari sosai da sosai wani mutum Allah ya saka masa alkhairi Allah ya masa albarka muna buƙatar irin su wallahi sosai baya shakka waɗannan kafaran baya shakka waɗannan turawan yamman kwata kwata baya shakka su to amma sai ga shugabannin mu ka fito ma kawai kai magana ka ce baka yadda ba wasu tsoro suke ji wallahi kawai ka ce baka yadda ba a taba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka fito ka ce baka yadda ba wasu tsoro suke ji to idan wannan irin kaskanci ya fa wannan wani irin kaskanci ya fi wannan to duk in aka rasa ruhin jihadi yan uwa wallahi sai an fuskanci irin wannan kaskanci so da kalƙamar musulmi yan uwa mafahimci cewa ba mu da kamar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine gatan mu shi ya tsamo mu daga wuta ya kada mu insha Allah ta'ala zuwa aljanna shi ya daki kansa da ɗanyen kara don mu samu hutu a nan gaba sallallahu alaihi wasallam kullum faɗi tashinsa a kan me yake yinsa amma kuma saboda Allah kawai sai mu je mu zauna wasu karnuka suna ci masa mutunci mana ji muna gani saboda Allah a ya kamata a matsayinka na musulmi ka duba kai iya ta ka ga me zaka iya yi kai iya abin da zaka iya yi a raunin naka da gazawa taka da kasawa ka me zaka iya yi shine abin da zaka iya yi sai kai shikenan sai ka fita amma wallahi baka da mafita a wajen Allah subhanahu wataala ana zagin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu abin da ya dame ka kawai ka harkokin kake ba ka jin komai a ranka wallahi wannan mutum ba shi da imani mutum ba shi da imani Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan hadisi a Imam Muslim ya rawaito shi Imam Al-Bukhari ya rawaito wani bangare daga cikin sa wa anhu hadisi na gaba an karbo shi daga Abu Huraira qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace ma min maklumin babu wani ma'abocin rauni yuklamu fi sabilillah da za a ji masa ciwo a ji masa rauni a wajen yada kalmar Allah subhanahu wata'ala a wajen jihadi illa ja a yawmal qiyamati face sai ya zo ranar tashin alkiyama wa kalmuhu yadmi wannan raunin nasa yana zubar da jini allaunu launu damin launin jinin launi ne na jini kalarsa kamar yadda ka saba ganinsa warrihu rihu miskin sai dai kuma ƙanshinsa ƙanshi ne na turaren almuski muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim ne suka fitar da shi wa an mu'adhin radiyallahu anhu an karɓo daga mu'az Allah ya ƙara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce man qatala fi sabilillahi man qatala fi sabilillahi min rajulin muslimin wanda yayyaki saboda ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki min rajulin muslimin daga cikin mutumin da yake musulmi ne fuwaqa naqatin gwargwadon lokacin da za a iya tatsar nonan raƙumi sau biyu fuwaqa naqa shine bainal halbataini abin nufi yanzu kamar a kama nonan raƙumi a tatsa a tatsa a tatsa idan aka tatsa za a zo yanayin da kuma babu to wani lokaci abin da suke shine sukan daga kafa idan suka daga kafa sai dan da wannan taguwar ta haifa ya zo ya kama nonon ya sha idan ya sha ya sha zai yi me sai ya jawo shi haka ne idan ya saki kuma sai a ƙara kama sai a yi me sai a tatsa to gwargwadon kamawa ta farkon da ta biyu wannan lokacin ko da wannan lokacin ka je kai jihadi saboda ya da kalmar Allah madaukakin sarki wasu malama suka ce a'a abin da ake nufi da waqa naqati shine gwargwadon lokacin da mutum zai tatsi nonon raƙumi ya tatsa ya zubo ya saki kamin ya ƙara kamawa ina fata an fahimta wannan lokacin kadai daga lokacin da zai kamu na farko ya tatsa zuwa lokacin da zai saki na biyun to gwargwadon lokacin don mutumin da ya jihadi tsawon lokacin kamar ka ce minti ɗaya ko minti biyu ko abin da yake ƙasa da haka wajabat lahul janna aljanna ta wajaba a gare shi saboda falalar jihadi wanda ya jihadi ya yi yaƙi saboda ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki gwargwadon wannan lokacin ka ce kamar ka ce minti ɗaya mutum ya shiga filin jihadi minti ɗaya jihadi a gama jihadin gaba ɗaya wajabat lahul jannatu aljanna ta wajaba a gare shi wa man juriha jurhan wanda aka ji masa wani ciwo fi sabilillahi a wajen jihadi aw nukiba nakbatan ko kuma wata haditha ta same shi in aka ce juriha shine mutumin da aka ji masa ciwo daga abokan gaba wani daga cikin abokan gaba ya sare shi da takobi ko ya jefo mashi ya same shi ko ya harbo kwari da baka ya soke shi to sai a ce juriha amma suka ce nakaba fa abinda ake nufi da shi shine wata hadisa ta same shi kamar wani dutse ya fado daga sama ya fasa masa kai ko ya fado daga kan dabbarsa ya karye ko ya ji ciwo ba abokan gaba ne suka ji masa ciwo ba amma ya ji ciwo ta wani dalili daga cikin dalilai lokacin da ake yaƙi to shine au nukiba na bada wasu malaman suka ce da juriha da nukiba duk abu ɗaya ne amma dai tafsilin abu ne mai kyau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa innaha taji'u yawmal qiyamati ka aghzari ma kanat wannan raunin nasa zai zura na tashin alkiyama ka akzari ai ka aksari ma kanat yana fitar da jini mafi yawan yanda yake lokacin da aka ji masa ciwon a duniya lokacin da aka ji masa ciwo ya jinin yake tsattuwa a jikinsa ya yake fita maybe jinin lokacin da aka ji masa ciwo haka yake fita yake kwarara idan Allah ya tashi kiyamarsa ya tashi wannan jinin sai ya karu ya rinka tsattuwa yana fita fe da yadda yake fita a duniya shine ka akzari ma kanat daga gazara ne abin da yake mai yawa ai kafura annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace launuha launuha za'afaran launin jinin shine launin za'afaran kun san za'afaran ai jajajaja ne ko kamar dai launin jinin kenan warihuha kalmiski amma ƙanshin ko warin jinin ƙarshinsa yayi kama da ƙanshin turaren almiski yana ƙanshi rawahu abu dawuda والترمذي وقال حديث حسن صحيح وان حديث ني حسن ko kuma sahihi kamar yadda Abu Isa at-Tirmidhi ya fada wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi Abu Hurairah yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace qala marra rajulun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi shi'bin fihi uyaynatun mimma in 'azbatun wani mutum daga sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wuce ta wani wadi daga cikin wadodi in aka ce a shebu kamar yadda na faɗa wancan satin shine wadi hanyar da ke tsakanin duwatsu guda biyu in aka ce wadi karama a shebu ta fi wadi girma to ya zo wucewa ta wani a wadi daga cikin wadodi fihi uyainatun a cikin wadin akwai wani dan idan ruwa uyaina tasghiri ne na ainatun in aka ce al'ainu shine idan ruwa ainatun idanar ruwa ta anifi ne naka ce uyainatun idanun ruwa ta mace kenan ƴar karama ma'ana ruwan yadda yake fitowa daga idanun ruwan kaɗan kaɗan yake fitowa shi sa aka yi tasghirin sa ina fata an fahimta saboda haka a wannan wadin da ya zo wucewa akwai idanun ruwa da take fitar da ruwa mimma in azmatin ruwan da ke fitowa daga cikin wannan idanun ruwan ruwa ne da daɗa ruwan daɗi mai kyau faƙala sai wannan sahabi ya ce lawi tazaltun nasa me zai hana na ƙauracewa mutane na fita daga cikin mutane fa aqamtu fi hadha shi'b na zo cikin wannan wadi in zama na saboda ga ruwa mai kyau yana bubbuga na sha kaya na walan af'al hatta asta'zana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma tunani ya zo masa yace a'a ai bai kamata na aikata haka ba sai na nemi izinin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa zakara dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya bar wannan wajen ya fasa zaman a lokacin ya tafi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi je aikata ya ambata masa haka ya rasulullah na na zo wucewa ta waje kaza naga idanun ruwa da ta kayatar da ni sai naga me zai hana an kauracewa cikin mutane idan wannan in zama nan fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa la taf'al kada ka aikata haka fa inna muqama ahadikum fi sabilillahi saboda matsayin ɗayanku ɗayanku ya tsaya a wajen jihadi don yaɗa kalmar Allah maɗaukakin sarki afdalu min salatihi fi baitihi saba'ina ama ta fi falala sama da sallar nafila da mutum zai ta yi a gidansa tsawon shekara saba'in ina fata an fahimta jihadin da zaka yi na lokaci guda kawai ka yi ka gama a yi a gama wannan ranar guda ɗaya kowannan mintunan kowannan awoyin da za ɗauka na jihadin ya fi maka falala sama da kai ta sallar nafila a gidanka ba yankewa tsawon shekara saba'in ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba fa so Allah gafarta muku in kuna so ga hanyar gafar Allah madaukakin sarki shine me ku tafi ku je ku yi jihadi wa yudkhilakum aljanna ya kuma shigar da ku aljanna hanyar shiga aljanna shine jihadi ku tafi ku je ku yi jihadi ughzu fi sabilillah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku je ku yaki dan daukar kalmar Allah madaukakin sarki man qatala fi sabilillah duk wanda ya yaki saboda ya da kalmar Allah maɗaukakin sarki fuwa qanaqatin gwargwadon yadda za a tatsi nonon raƙumi a cika ƙara tatsa wajabat lahul jannatu aljanna ta wajaba a gare shi rawahu tirmizi wa qala hadithun hasanun wannan hadisi imamu tirmizi ya fitar da shi kuma yace hadisi ne da yake a hasan malai ce wal fuwaqa abin da ake nufi da al fuwaqa shine ma bainal halbataini shine tsakanin tatsan nonon raƙumi guda biyu ka tatsa ka saki ka ƙara tatsa kamar yadda bayani ya riga ya gabata a haka ɗan uwa waɗannan hadisai gaba ɗayan su wanda muke ta karantawa dukkanin su hadisai ne da suke mana bayani game da me falala da matsayin jihadi a cikin addinin musulunci jihadi babu kamarsa a cikin ayyukan alkhairi wa anhu wannan hadisi shi ma an karɓo shi daga sahabi Abu Huraira qala yace qila ya rasulullah aka ce ya manzon Allah aka tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka ce masa ma ya ma ya adilul jihad fi sabilillah ya manzan Allah wai a cikin ayyuka menene zai yi daidai da jihadi don yaɗa kalmar Allah maɗaukakin sarki ka nusashe da mu ka gaya mana aikin da idan maka aikata shi zai daidai da jihadi ƙala la tastati'unahu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ba za ku iya shi ba amma da akwai shi ko da an gaya muku ba za ku iya aikata shi ba fa a'adu alaihi marratayn aw salatin aw salatan kullu zalika yaqulu suka ƙara maimaitawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tambayan nan sau biyu ko sau uku ya manzan Allah a gaya mana mu da aikin da yake daidai da jihadi dukkanin tambayar da za su annabi shi kuma yana ba su amsa yana cewa la tastati'unahu ba za ku iya shi ba ko da an gaya muku thumma qala sannan ana ukun sai yace musu to bar an gaya muku mathalul mujahidi fi sabilillah misalin mai jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah madaukakin sarki kamathalis sa'imil qa'imi kamar mutum ne da yake azumi ba yankewa yake sallar nafila ba yankewa aka ce asa'im shine kullun azumi kake kullun azumi kake da an sha ruwa gobe ta yi da asuba ka karɓar ka wani ka wuce ana sha ruwa haka haka ta yi tsawon rayuwarka alƙa'imu kuma shine mutumin da yake ta sallar nafila hadisin da zai zo a gaba insha Allah ta'ala zai warware mana abin yadda yake ku ji shi sosai alƙaniti bi ayatin lahi wanda yake mai wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ta hanyar karanta ayoyin Allah maɗaukakin sarki alƙanitu imam nawayi a cikin shari'in sai musulun yake to abin da ake nufi da shine almuti'i al-muti'u shine mai wa Allah madaukakin sarki biyayya wasu malaman kuma suka ce abin da ake nufi da alqanitu shine mai wanda ya dade a tsaye yana karanta alqur'ani mai da Allah ya ce amman huwa qanitun ana al-layli ko sajidan wa qa'ima wa qa'ima yahdharu al-akhirah qanit ana wajen shine wanda tulul qiyam dadewa tsaye ana sallah ana karanta alqur'ani wasu malaman suka ce haka to abin nufi dai shine alqa'imu qanitin bi ayatillahi wanda yake yake wa Allah madaukakin sarki da'a da biyayya ta hanyar karanta ayoyinsa a cikin sallar da yake gabatarwa la yafturu ba kuma ya yanke azumin nan ba kuma ya yanke sallar da yake ta nafila min salatin daga sallar da yake wala siyabin ko azumin da yake hatta yarji al mujahidu fi sabilillah har sai mai jihadi ya dawo zuwa ga iyalinsa muttafaqun alaihi wa hadha lafzi muslimi wannan lafazin imam muslim ne wa fi riwayatil bukhari yadda ya zo a cikin ruwayar bukhari kuwa anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum yace ya manzon Allah dullani ala amalin ya'jilul jihada ka shiryar da ni ka gaya min wani aiki wanda zai yi daidai da jihadi qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la ajiduhu ban same shi ba babu shi la ajiduhu kamar ka ce babu shi ne ba zan same shi ba thumma qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hal tastati'u idza kharaja al mujahidu shin zaka iya idan aka ce mai jihadi ya fito daga ranar da aka ce gashi na an buga kugen jihadi an fito an fita daga baya an fita daga cikin gari an tafi jihadi daga lokacin kai kuma an tadkhula masjidaka sai ka shiga cikin masallacin ka abinda ake nufi da masjid ba dole sai cikin masallaci ba inda ka ware dan yin sallah ta musamman a wajen sai ka shiga wajen ka tada sallah fataquma ka fara sallah a wajen wala tabtura ba za ka yanke ba wata suma daga lokacin kuma sai ka dau azumi wala tuftira ba za ka sha ruwa ba faqala sai wannan mutum ya ce wa mai yastati'u zalika wai kuma zai iya haka ya manzon Allah misali shine lokacin da aka ce an fita jihadi ana cewa an fita jihadi kai kuma sai ka je ka tara sallah ta nafila sannan kuma ka dau azumi ba fa ka daina sallar nan ba ba za ka gama ta ba kai ta yi kenan azumin ma kuma ba abin nan ba yankewa kai ta yin su kenan har sai an ce ga masu jihadin nan sun dawo tsawon kwanakin da suke ko shekara suke sai sun dawo kana ta yi waye zai iya wannan to inda babu wanda zai iya babu wanda zai daidai da mai jihadi saboda haka mai jihadi ya riga ya nisa kawai ya yi nisa sai dai ka kalle shi sai dai kamar idan Allah azurta ka kai jihadi to sai ka samu abin da ya samu wa anhu wannan hadisi shi ma dai abu hurairah ya fitar da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi qala yace min khairi ma'ashin nas lahum daga cikin mafi alkhairin abinda mutane za su rayu da shi rajulun mumsikun bi anani farsihi fi sabilillah shine mutumin da yake rike da linzamin dokinsa don yaɗa kalmar Allah maɗaukakin sarki don tafiya jihadi saboda Allah ya tsiro alamatinihi yana sauri ya tsiro ai yasra'u yana gaggawa yana sauri alamatinihi akan bayan dokin nasa ko raƙuman nasa ko abin da zai jihadi a kansa kullama sami'a hay'atan duk lokacin da ya ji wata kuwa daga abokan gaba ko ya ji wata ƙara da take nuna cewa fa ana jihadi a can wajen yana sauri ya ƙarasa wajen don ya je ya samu abin da zai samu na shahada aw faza'atan ko kuma yaji wani firgitawa ko da hai'a da faza'atan da abu ɗaya ne tsara alaihi zai yi gaggawa akan wani abu hawa tasa don ya karasa gurin jihadin yabtaghi al-qatla aw al-maut abin da yake nema shine ko dai a kashe shi ko kuma ya mutu wannan au din shakka ce daga mai rawaito hadisin ko dai a yabtaghi al-qatl aka ce masa ko kuma yabtaghi al-mauta ko shi mai jihadin yana neman ya mutu ko yana neman mai a kashe shi to shine malamai suka ce ashe mutumin da ya tafi jihadi don yaɗa kalmar Allah maɗaukakin sarki ko a kashe shi a can ko ya mutu duk ɗaya ne abin da ake nufi a kashe shi shine abokan adawa su kashe shi ya mutu fa ya mutu ne sakamakon wata rashin lafiya ko wani dalili ba abokan adawa su kashe shi ba ina fata an fahimta matukar jihadi aka fita shi ma yayi shahada da shi da wanda aka kashe shi duk ɗaya ne ba bambanci haka malamai suka faɗa yabtaghi alqatla aw almaut madannahu yana neman mutuwa ko kuma yana neman a kashe shi madannahu duk inda yake zaton zai samu nan yake shiga nan yake kutsawa nan yake dannawa ya shiga don ya samu shahada aw rajulun ko mutum na biyu wannan aw rajulun din a zaka kuma farkon hadisin din da yace min khairi ma'ashin nasi lahum rajulun mafi alkhairin rayuwar da mutum zai samu shine mutumin da ya jihadi kamar da muka ambata ko kuma mutumin da shine sai mu ambaci gaba ta biyu aw rajulun ko kuma mutumin da fi gunaimati da yake cikin yan dabbobinsa a gunaima shi ma tasgiri ne yana cikin yan dabbobinsa wanda suke basu da yawa yana kiwon kayansa ya keɓe kansa a cikin daji aw sha'fatin min hadhihi sha'fi ko kuma ya hau can kololo dutse shine ash-sha'f shine ala jabal can ya bayyana kinsa a can wajen ya kaurace wa cikin mutane saboda fitina aw batani wadin min hadhihi al-awdiya ko kuma ya shiga cikin wani wadi daga cikin waɗannan wadodi yuqimu salata yana tsaye da sallah wa yu'ti zakata yana bayar da zakka wa ya'budu rabbahu yana bautar ubangijinsa hatta ya atiyahu al-yaqin har mutuwa ta zo masa a wannan yanayin da yake ciki to wannan gaba ta biyu yan uwa ta dace da abin da muka gabatar sati biyu da suka gabata a game da falalar shiga cikin mutane da kuma falalar keɓance kai daga cikin mutane wanda mun yi bayani filla-filla a kansu da kuma abin da malamai suka faɗa ko waɗanne akan wujojin da suke gani sun dogara da su wasu suka ce mutum ya shiga cikin mutane shine abin da ya fi wasu kuma suka ce mutum ya keɓanta shine abin da ya fi kun ga wannan gaba ta ƙarshe abin da take nuna mana shine me mutum ya keɓanta ɗin kamar a lokacin fitina abu ne da yake ana son sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce mafi alkhairin rayuwar mutum shine mutumin da yake a cikin dabbobinsa a cikin daji a cikin daji yake kiwon kayansa idan lokacin sallah ya je ya sallarsa da sauransu in ya gama ya koma cikin dabbobinsa ko kuma mutumin da ya hau kan can saman dutse ya dan gina bukka sai yake rayuwarsa a can ko mutumin da ya koma cikin wadi ya dai kaurace kansa daga cikin mutane yake tsaye da sallah yake ba da zakka yake batun ubangiji sa madaukakin sarki har mutuwa ta zo masa a haka ba tare da ya takuduwa da mutane ba to wannan shine mafi alkhair rayuwar mutane amma da sharadi shine idan fitina ta shigo cikin mutane kamar yadda muke ciki yanzu laysa minan nasi illa fi khairi ba shi da wani hali ko al'amari da ke kawo shi cikin mutane illa fi khairin sai al'amarin da yake na alkhairi abin da yake na alkhairi kamar sallar juma'a sallar jam'i da sauransu yana shigowa cikin mutane a yi da shi da sauransu رواه مسلم إمام مسلم يفتدى وانا حديثي وعنه وانا حديثي شما ديدك أبو هريرة أكرويتوشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي حقيقة أن نفس إرادة أمن تسكار تبتع قريش يتي إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله حقيقة أتكين الجنة أكوي درجوجي درجوجي هبدا دريه wanda Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya ya tanade su ne kawai saboda masu jihadi daraja in uwa aka ce daraja shine abin da yake saman wani ga wani saman sa ga wani saman sa ga wani kama baina ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardi kuma babban abin tagomashin ma shine tsakanin kowace darajoji kowane darajoji guda biyu ta farko da wata nisansu shine kamar tsakanin nisan sama da ƙasa tazararsu Allah ya sa an fahimta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce a cikin aljanna akwai darajoji guda ɗari duk darajojin nan Allah maɗaukan sarki ya tanade su ne kawai saboda mai jihadi kuma kowace daraja tsakaninta da 'yar uwarta a kamar tsakanin sama da ƙasa ne yadda idan ka ɗaga kai kake hango sama to haka wanda yake daraja ta farko yake hango wanda yake daraja ta biyu wanda yake daraja ta biyu idan ya daga kansa haka yake hango wanda yake daraja ta uku kamar yadda kake hango sama idan ka daga kanka har zuwa daraja ta nawa ta ɗari haka haka suke hango abubuwa kuma kowace ɗaya Allah maɗaukan sarki yana da su ne ko saboda masu jihadi su su kaɗai duk wanda ba so ba su samu wannan darajar ba amma malamai suka ce wannan baya nuna cewa darajojin aljanna guda ɗari ne kawai a'a ba abin da yake nuna ba kenan darajojin aljanna yawan su Allah madaukan sarki kadai ya san su saboda ai hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai idan aka tashi alkiyama Allah zai sa a kawo makarantun alqur'ani mahaddaci wanda ya iya hadda alqur'ani ya karanta shi ya san ma'anarsa kuma ya aiki da shi za a kawo shi aje masa kujera annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za a ce masa iqra wartaqi karanta alqur'ani ka rinka hawa daraja bayan daraja duk aya ɗaya da ya karanta sai a sama da shi wata ayar ana sama da shi ta ayar ana sama da shi ana ce masa ikra wartaki karanta ka hau ikra karanta ka hau ƙarshen inda zai tsaya shi ne ƙarshen ayar da ya tike a kanta ƙarshen haddaka ta alƙur'ani ƙarshen inda za ka tike kenan ina fata fahimta idan ka haddace izu goma akwai wanda shi izu sittin ɗin gaba ɗaya haddace to shi ba zai tsaya ba sai ya je ƙarshe yanzu ayan alƙur'ani sun kai guda nawa sun fi dubu shida ayan alƙur'ani sun fi dubu shida to kan ga darajar ashe ta fi nawa kenan ta fi dubu shida ina fata fahimta saboda haka baya nufin alhasar baya nufin takaice cewa darajojin guda ɗari ne kaɗai a'a amma dai wannan ya kawo ne na masu jihadi ne su su kaɗai guda ɗarin nan wannan tana bin wannan waccan tana bin wannan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi hadisi na ƙarshe da zamu dakata akan sa insha Allah ta'ala wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abi sa'id al-khudri da Allah ta'ala tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yace man rabiya billahi rabban wanda duk ya yarda da Allah shine ubangijinsa wa bil islami dinan ya yarda da addinin musulunci shine addininsa wa bi muhammadin rasulan ya kuma yarda da annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine manzansa wajabat lahul jannatu aljannata wajaba a gare shi wanda ya da Allah shine ubangijinsa addinin musulunci addinin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin sa to aljanna ta wajaba a gare shi amma me ake nufi da yadda anan yan uwa shine kawai ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan shikenan wajabat lakal jannati kenan haka ne yan uwa ba haka bane me ake nufi shine kai aiki da abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a yi ka bar abin da ya ce a bari hakanan ka bi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sau da kafa ya kasance da gare shi kake ɗauka umarni da hali sannan addinin musulunci ya kasance shine addinin ka na rayuwa ka fifita shi sama da kowace irin hanya da za ta zo maka a rayuwarka shine abin da ake nufi to sahabi abi sa'idin al-khudri da ya ji wannan magana ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fata ajjaba laha ko fa'ajiba laha abu sa'idin sai magana ta ƙayatar da shi ta burge shi fa'ajaba laha abu sa'idin sai abu sa'idin magana ta burge shi ta ƙayatar da shi faƙala sai ce da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi a idaha alayya ya rasulallah ya maza Allah da Allah dan maimaita mu wannan zancen ya masa daɗi ku duba fa balarabe ne yana jin abin da aka faɗa ba sai baya buƙatar sai an fassara ba mu bane sai ka sai ka karanta ka fassara a'a shi ana faɗa ya fahimci abin da ake nufi amma me yasa ya ce a maimaita masa saboda magana ta mai daɗi a cikin a cikin zuciyarsa fa adaha alaihi sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kuma ya ƙara maimaita masa yace man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan wajabat lahul jannah thumma qala sannan sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ƙara ce masa wa ukhra to ai baka sani ba ya abu sa'id akwai wani aikin da'an shi ma yana nan wanda ban gaya maka shi ba yarfa'ullahu bihal abda mi'ata darajatin fil jannati shi kuma aikin yana ɗaukaka darajar bawa a cikin aljanna daraja bayan daraja har daraja ɗari ina ba ta an fahimta an ce maka wancan idan ka idan ka idan ka amince da shi zaka shiga aljanna to ga wani kuma ya fi wancan ma baina kulli darajataini tsakanin kowace daraja da 'yar uwarta kama bai na sama'i wal ardi kamar nisan sama da ƙasa ne ƙala sai abu sa'id ya ƙara sauri ya zambure cewa mahiya ya rasulallah wanda kuma wace ce ya manzan Allah a gamin ita ma kun san sabai da kwaɗayin san abin da yake zai amfanar da su ƙala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce aljihadu fi sabilillah aljihadu fi sabilillah ya maimaita masa sau biyu yace shine jihadi dan yada kalmar Allah madaukakin sarki shine jihadi dan yada kalmar Allah madaukakin sarki wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai dai kuma sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu wannan ya ce salam a idan mutum ya je yaƙi ko jihadi ya rasu ba tare da yaƙi ba wato ya yi rashin lafiya ya hukuncinsa yake ina ji an amsa ko ina ji mun amsa wannan tambayar a cikin karatun ko yawwa idan mutum ya je jihadi sai ya rashin lafiya ya rasu da shi da wanda aka shaidi ɗaya suke duk ɗaya suke insha Allah ta'ala babu wani bambanci abinda za a ba mai wanda aka sha wajen jihadi shi ma shi za a ba shi Allah subhanahu wata'ala ya samu dace na'am na'am eh shine nace maka wasu abinda malamai suka ce juriha mutumin da a cikin tawagar kafare aka samu wanda ya ji masa ciwo shi kuma nukiba wani abu ne kamar dutse ne faɗo ya ji masa ciwo ko faɗuwa da kan dabba sai ya ji ciwo ba wani ne daga cikin abokan gaba ya ji masa ciwo ba amma duka gaba ɗaya abin da ake nufi mai jin ciwo amma hanyar da suka ji ciwon ne kawai aka bambanta shi ne abin da malamai suka ambata Allah ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah